الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم المفلحون وأولئك من الصالحين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ زينا بعرض العظيم والتعطفي بنبات تأتي لنا بالزفر أما بعد الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء alhamdulillah gode Allah subhanahu wata'ala ya dawo da mu yau hudu ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya da hudu ga watan uku meladiya dubu biyu da ishirin da biyar muna yi wa juna barka da azumin yau muna fata Allah ya karɓa mana azuminmu da ibadunmu albarkar manzon Allah za mu ci gaba da tafsirin alkurani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran ubangiji yana yi mana magana akan waɗannan yahudawa wadda muka ɗauko bayani a kansu da su da nasara Allah ya ce yuminu na billahi suna imani da Allah wal yawmi lahi suna imani da ranar ƙarshe ta ce ranar tashin duniya ranar alkiyama kenan wa yusari'una fil khairati يؤمنون بالله والملائكة ويأمرون بالمعروف سنة أمني للكتابة وينهون عن المنكر سنة هني جمومونا ويسارعون في الخيرات سنة جنكاوة ولن أيك تأيكم عليهم وأولئك من الصالحين Allah ya ce waɗannan kam suna cikin salihan bayan Allah. To anan za ka sha mamaki kusa da kusa ba nisa sosai ba. Allah ya yi ta magana ya muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dinna. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi sai yake ta muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar sannan ya faɗa kuma kafin wannan ko bayan wannan ne babu misali tsakani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yayi wannan magana sannan ga nan kuma ya kuri uku wannan yake gwada muhimmancin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna a wannan addini namu na musulunci ba daidai ba ne al'umma ta zauna sakaka babu wanda za su rika ba da umarni a yi kaza su hana a bari kaza iya zama mutane idan wani yake tashi kai abu kaza ko kar ka yi kaza ba kyau sai ka ji ranka ya bashi ko girman kai ya kama ka gaskiya kana da matsala a cikin al'umma kuma akwai wanda Allah ya ba su ƙarfin rai wata inda sun ga an yi ba daidai ba za su hana ya rage naka in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka kar ka ɗauka su dai sun sauke saboda haka ya kamata al'umman musulmi kamar yadda na faɗa Allah ya yi ta maimaitawa bayan kuntu khairu ummatin din ma aya baya wallakum minkum ummatun yad'una ila alkhair shine yaskitu bi wallakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kaga kuma aka sake cewa kuntu khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ga yau kuma ana sake tagoita mana cewa يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر saboda haka lalle ne a tsayu da wannan aiki wadda ubangiji ya kasa umarni wadda tun a baya mun faɗa abin da ya sa aka tsinewa yahudu da nasara kenan saboda rashin umarni da kyakkyawa da kuma hali da mummuna zuriyar da zai kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam sai zalika bima asaw wa kanu ya'tadun allati kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kaga dalili kenan in sun ga mummuna ba ta hanawa muraka hakki ne da kamar da a zamanin da dottijo ɗaya a anguwa za ka ga zai ce kul kuma duk anguwan ba mai cewa don mai ko kuma kan mai amma tarbiyoyin sun dawo da yanzu in ka zo wai a haɓa na nan don haɗa ma sai ka zo za ka gyara mutum sai ya koma gefe yana maganganu a kanta to kai dai ka riga ka sauke kai da ka gaba daidai ba kai magana ne maganar da ka ci akan yin shiru saboda yin shiru wani lokaci barna tana biyowa tunda sayyidina rasulullahi sallam ya ba da dama barra alaikum munkaran bal yughayr jiru da yake fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika abu iman to akwai na sarakai ko hukuma shine hanawa da ƙarfi in sun kafa doka suka ce kar aika za ba ana daga ko da wata ana yi je kamar shi shekara kusan ashirin yanzu babu mashin ko ba wanda ya isa yau amma amma doka nawa Allah ya hana da Allah da Allah da gwamnonin Borno sai an tambaya amma ga shi ƙarar Allah ya ce kar a tashi a musulmai suna ta ba ka kure ka ne ba kar a yi zina musulmi suna yi kar a ba da kudin ruwa suna bayarwa kar a ci dukiyar maraya ana ci saboda me abun gaibu ne wai dalili sai an je lahira ne za a yi sakayya wannan kuma mai doka ne da bindiga da kulki yanzu in ka saba za ka gamu da fushinsa wai sha yanzu magani yanzu shi yasa wasu kafirai suke cewa wai me yasa annabi bare shi yana tafiya da mala'iku suna cewa shi manzon Allah ne wani yana so ka kada shi ka wuce shi saboda haka dai mutane su dauki su da layi wannan abin da Allah ya ta maimaitawa din yu'minuna billahi suna imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna kuma umarni da kyakkyawa wa haura ayyukan kai suna hani da mummuna wa yusari'una fil khairati suna rige rige suna gaggawa cikin aikata ayyukan alkhairi waɗannan Allah ce wa ulaika minas salihin waɗannan kam suna cikin manya manyan salihan bayan Allah masu wannan ɗabi'a ko masu wannan sifa ne Mulamu Shehu Ibrahim Kaulaha رضي الله عنه عن تفسير ناس في هذا التفسير يجي يأمرون بالمعروف سنة أمرني للكاوى وينهون عن المنكر سنة هني يهمون ويسارعون سنة كالكاوى يبادلون في الخيرات سنة كالكوتا أيكتا أيكتا الخير كالكاوى أيكتا أيكتا الخير ولم يشرد والمسارعة في الخيرات والمبادرة والمسابقة والمسارعة في الخيرات gaggawa cikin aikata ayyukan alkhairi wal mubadaratu da dai gaggautawa din har yanzu wal musabaqatu da rige rige cikin ayyukan alkhairi kullu hadihi shin fa'idatu duka waɗannan da alal qur'anu ilaiha qur'ani ya kira da yin wannan kala qur'ani yake salihu ya ce da ta wai ai kai mai tafsiri ya kamata a ce ba ka da bukatar sai an kawo aya ta tamam in yace salihu kawai shi kenan ya gama ka shi ka sauran tarihunin za mu iso shi cikin wannan sura ne mun fi sama tarihun a kira'ar na shi ko jawayar mutawar shi ila magfiratin birrin fikun wa jannatin arku har samawati wa lardu ko iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kafirin al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin shi ne shi yake isharar da tarihi a wata kira'a ta asif al-kufi riwayar hafsu wa tarihu akwai wa ba tarihu kare ba akwai wa tarihu me ayar take cewa tarihu kamar yadda zamu zo mu karanta ku yi gaggawa ila magfiratin zuwa ga neman gafara min rabbikum daga ubangiji ko jannatin ku yi gaggawa wurin neman aljanna wannan za mu rubuta ta ayar insha Allah sai shehu ya sake cewa ubangiji ya ce sadiku wa qala sadiku Allah ya sake cewa ku yi rike rike rike rike artillery shi kuma shi ma dai shehu ya fara masa gaskiya yana can cikin suratul hajji ko سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها عرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم duka ma'anar su ne gaggawa zuwa ga neman gafarar Allah gaggawa zuwa ga neman aljanna wanda fadin ta fadin sabbai bakwai da sai bakwai ne insha Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشكروا gaggauta ayyukan alkhairi tun kafin a shagaltar da ku wannan kullum muna jin sa ko hadisi hadisi jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu kusa a masallacin mun nan ba babbar hudubar da ake karantawa kullum a masallaci ita ce hudubar da take kumshe da wannan hadisi ita ce hudubar maulan mushin ibrahim kauna wanda ya ilkakin ta aka naɗe ta aka sajjala ta duniya ta karɓa wanda za ka yawo ba ka samu huduba wanda ke take cike da abubuwan da har abada duk sanda aka karanta ta sai kaga ta dace da wannan zamani don ka gane shehu gausi ne na zamani ko ina aka karanta ko wani lokaci kuma sai kaga ta dace da zamanin da aka karanta ta Allah ya kara wa shehu yarda hadisi ne daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari annabi ya yi hutuba mai tsawo a cikin wannan hutuban ne da Jabir ya karba hadisin daga manzo Allah kullum ana karanta wani a wurin hadisi a wurin sallar juma'a ne ya yi nasu tubo ilan lahi kabla an tamutu ba ba shi wannan kullum ya ku mutane ku tuba wa Allah fa tun kafin ku mutu in ka kuskura ka mutu ba ka tuba ba to akwai matsala ka tuba wa Allah tun kan ka mutu wa badiru bil a'mali salihati a wannan mutuban da ake yi bai ku gaggauta da aikata ayyuka nagartattu kabla an tushgalu tun ba a shagaltar da kuma tun ba a shigantar da kuma malam kana nan madda ba komai a kanka ba nauyi kowa a kanka ka tsaya ka aikata ayyukan alkhairi kafin nauyi ya hauka ka shiga uku ta yi din ya karkasu ya karkasu kashi goma kashi ɗaya ne kawai ƙila naka kashi goma yanzu kuma duka naka ne to ka gaggauta aikata ayyukan alkhairi kafin a shagaltar da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi وذل الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتشفعوا haka manzon Allah ya faɗa sadar da abin da ke tsakanin ku da Allah yawan ziki yawan ambato ga Allah ne da yawan sadaka a ɓoye da a bayyane sai Allah ya arzuta ku ya taimake ku ya tsorar da karayoyin ku wa alamu anna Allah qad taraba alaykum jum'ata fi maqami hada annabi ya ku sani Allah hakika ya farkanta sallar juma'a a kan ku a wannan tsewatawa da nake tsaye yau Allah ya farkanta juma'a a kan ku fi yaumi hada a wannan yini nawa da nake magana a cikin sa fi shahari hada shi wannan wata tawa da nake cikin ta nake magana a cikin ta fi ali hada a cikin wannan wata eh wannan shekara tawa da nake magana a cikin ta Allah ya farkar da juma'a daga yau ila yau da kiyama ta har zuwa tashin alkiyama wannan kullum muna jin sa wa qala ta'ala ubangiji madaukaki yace fastabiqul khairati ku gaggauta aikata ayyukan alkhairi kar ka ga aikin alkhairi ka tsaya kana nawa kana jan kafa ka sani ba kila ana sauran mintuna kaɗan kamar duniya wataƙila in kai sa'a kana cikin aikata shi kawai sai Allah ya wuce rayuwar rayuwar naka shi ke zan ka tafi a cikin aikin alkhairi amma in ka ce ka ga shi ko wani abu ka yi ɗan nawa da kan ta Allah dai halin da shi ke zan sai ka ka cika da wani abu ba shi ba Allah ya fara cika da imani fasarahu rasulu sallallahu alaihi wasallam Manzo Allah ya fassara wannan aya fasarul khairat din nan da cewa bi kauli da fadin sa in gida min kamsan qabla kamsin wannan muna jin sa wurin malamai hadisi ne hadisi ne yana cikin mustadrakul hakim an-naisaburi shi ya rawaita hadisi hakimun naisaburi a mustadrak nashi daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min khamsan qabla khamsi ya kai musulmi kai kokari ka yi bacci biyar kan biyar ka yi bacci nawa biyar kafin biyar jama'a ta hankali wannan sako na manzon Allah yace shababaka qabla halalika biyar da aka ce kai kokari ka ribata kafin biyar na farko a cikinsu shababaka kuruciyarka kabla haramika ka yi ƙoƙari ka ribaci ƙuruciyarka kafin tsufar ka ta zo malam kar ka ganka kana tsalle ya jinjirin jaki kana busa iska kana da kana yi yadda ka ga dama ka yi tada daga nan har zuwa kaza ka je ka wuni six to six kana noma ko nema wata rana sai labari wallahi wata rana sai ka hada da yanzu kana tafiya da kafa biyu wai ka hada da namu da sanda kana miƙe a dire kamar yadda Allah ya gaya mana alƙar kalar da linsana fi ahsani taqwimin haƙiƙa wallahi Allah ya ce mun halicci dan adam a cikin kyan diri a miƙe a tambal amma wata rana sai ka ga mutum ya tsunkuya gaba ɗaya yana haƙi gaba ɗayansa lokaci ya tafi duk wanda ka gani da wannan yanayin ya biyo hanyar da ka biyo ne to kai kokari ka ribanci kuruciya kafin tsufa ta ne kar ka zo ka ciza yaka kuma wallahi kai training kanka tun kana da kuruciya don mafi yawa duk sanda ka ga tsohon kirki to wallahi yaron kirki a kai a baya da abin da ka tashi a kai ai mun sani abin da ka tashi a kai a kai za ka tsufa abinda ka so ko ba kai akai za ka mutu abinda ka mutu akai akai za a tashe ka gobe kiyama daga ka sabar wa kanka abu mai kyau mujaddidin zamani shi Usman Garbojo radiyallahu anhu yana cewa boyi ne yanki mu'un kowodi yanki o acca ta kowodi ku sabar wa rayukan ku abu mai kyau ita rai ba ta bari kamar da ta saba in ka riga ka saba ko ka girma za ka ga kana ta har dai lokacin da za ka yunkura ka gagara to in an iso wannan sai na rasulullahi ya ce lokacin da ka tsufa ka jarrabai abin da ka saba yi na ibada ya gagare ka wani mala'ika zai tsaye guda Allah ya ce to gaba wanda Allah ya saba yana yin abubuwa a da yanzu kuma tsufa ya kama shi ba ya ke sai ce to ya daura masa tsufan ne sai ce kai mana ya Allah sai ce to je ka kai ta rubuta masa kamar yana yi kawai ka je kai ta rubuta masa kamar yana yi to dama wanda bai saba ba tun yana da kuruciyan yaushe zai ci wannan pension a pension ne ba kai aiki ba yana biyan ka malam ba shi da pension ba ai wasu suna karba da kana aiki kam ana biyan ka mun sani to yanzu ka daina aiki tantiyo ne to wanda bai aiki ba zai ga tantiyo ne tambaya na ce mutumin da yana zau bai taɓa yin aikin gwamnati ba sai aka zo ana biyan yan tantiyo sai ya ce shi ba ya kama layi kai a iyali ai duka zai yi to gashi abin nan al'abri a buɗe wani wani malam misalin duniya kamar lahira ne ta ka mu tsaya mu wani kurucen mu tsaya mu aiki alkhairi tsofaffin mu nan da kai kallo wallahi za a lokacin da suka yi kuruciya kila sun ninka ta sau ashirin ko talatin a himma kai da kake gani yanzu kamar kana dan rena himmar su da an gaya ma abin da da suke yi wallahi sai ka raina kanka mu kuma da muka zo zamanin shugaba dattawan mu ka haura sama kakanninku tafiyan ma da kafa ake yin ta wani ma da kota shi kuma za a ji isar da saƙon Allah da saƙon manzon Allah babu kuma raki mu kuma nan ya ga yace da za a je program kaza sai ka ji babu kudin mota ba ka ya saka wa shugaba gaskiya ne wani gobe ya hauke hawan keke ba ma ya fi karfi tana gari an gari yana kan keke an ji damu right su kuma da jakkai ake hawa a je isar da sakon ga wanda yake da jakin kenan ba wani bayi da jakin da kawo za a saka ka tambayi labarin su shehu ogun radiyallahu anhu irin yadda suka yi gwagwarmaya suka shiga lungu da sako kwarnuka kwazazzabai da duwar wani suka yada wannan bai da kake shi ba irin wahalar da bata ba irin mu yanzu yan zamani ina za ka iya kada yi wa motan ma wani ba AC za ka ji shagwaba wani motar zafi ba AC in fatin baki amma yanzu a hakan wani zai ga kamar wai wani mummuna da kokari saboda ya ga wani tsoho ya gajiya baya zuwa ko ina yana zaune tambayi tarihi yaye a baya yanzu kan ce yake shi to kai kai kokari kai aikin yadda za ka zo ka ci pension in baka yi aiki ba haka za ka zo ka zauna bakinka yana karkarwa hannunka yana karkarwa ba ka samun ladan komai ko ba za ka iya aikin komai ba lokaci a kai to a gane wannan umarni na manzon Allah sallallahu shababaka qabla harbika wa hataka qabla faqadika annabi sai kai kokari ka mori lafiyar da Allah ya ara maka kafin jinja ya shigo kar ka ga duk sanda aka tashi irin ka tafi irin ka tafi irin ka tafi wallahi da larurar rashin lafiya ta shigo duk abin da ka saba ya tsaya tak to in dama ka saba up and down a services of gold sai larura na jinya ya kama ka wallahi yadda aka fara a wancan tsoro haka mala'ikan nan zai tsegunta ya gaya wa Allah ga wannan da ayyukan da yake yi muna ta umurce muna rubuta lada to yanzu ya daina za mu nake takardun mu kenan Allah ta me yasa baya yi yanzu ja Allah ya ga ni sani jinya ta daura masa jinya ya kamu da ita to wa ya daura masa jinya yace kai wani ya Allah yace to ai ni kuma ai karanci na ya wuce gaban yana yi kafin daura masa jinya ina ba shi lada yanzu kuma na ɗaura masa larurar jinya shi ke nan zai daina ba shi abin da na saba ba shi kuma ni na ana shi yin abu ka je ka rubuta masa kaman yayi kullum abin da kake yi da kafin jinya ya ba ta wallahi haka za a yi ka rubuta maka har ka ce ga gari daga in ba ka yi ba lokacin da kake da lafiya to ya za ka yi ka mori wancan ɗin ka gani ya yi kama da wancan ɗin shi ma ko yaushe mutum ya mori dama na lafiya ba za ka gane lafiya ne ba ce sai ka ji asibiti ka ga mutum abincin da za a kawo ba kana cewa a yi sauri ba Allah kana sauri ba Allah ka zo kana bincikan abinci kana yankan loma kana turawa wannan bai shiwa kayan kowani kana jira ka haɗe ka saka yadda ka ga dama wani yana can ana turawa yana dawowa baya shiga sai dai a ɗaura wa da dire dire din ma a kai ga matakin da bare shiga ba sai an kwantar sai an tayar ka je asibiti musamman manyan asibitoci sai ka yi kwalla in kana tausayi in zuciyar ka kaje ne ka ga mutum ba wanda ka sani a da duk abin da ake yana yi ka zo ka same shi malam sai ka yi daga sai ka gane shi wata ka gan shi baya iya magana ko kuma baya ko gane mutane larurar jinya ta dawo da shi haka to kai ka mori lafiya da Allah ya kara maka aro ne wallahi baka san me zai faru gobe ba kan ka ganka da lafiya wallahi baka san me zai faru gobe ba da ka mori lafiya wata rana Allah ya cika wani bawan Allah a anguwan nan ina zama a wani masallaci a gabar da hanya gabar da kwanta zai wuce da safe wuce yana training likita ne ya sa shi babban mutum ne saboda larura na ciwo ne zai je an dako ya dawo da yamma ma ya je ya dawo wata rana sai ya shigo cikin masallaci ya tura ya aiko a gaya mini wata magana ya ga bai ga canji ba wata rana sai ya shigo tare yana cikin masallaci ya ce wani nikan na ya aika da yau ne ai kan bai zo da wani ya ce zaman kan nan ya yi yawa da ta tabbata da zan wuce ganka duk sanda na zo zan wuce masallacin nan ganka karatu karatu yace zai zai jawo ma illa yace masa yi hakuri mun dai ba shi hakuri sosai na ba shi bayanai wanda iya fahimta na nace lokaci ne nake mora akwai lokacin da ba ran samu wannan damar ba shi yasa nake amfani da kayan da nake da shi na ba bayani ya gamsu Allah ya kansa da rahama ya rasu saboda tausayi kuma abin da ya faɗa nan da ya faru akwai jinnan da muka yi akwai wanda ya jinya na dai ina ganin sa cikin masallacin nan ma wanda ya zauna a asibiti tare da ni ali kanin tela ne na yi kwana da kwanaki ba na iya kwanciya ran da na kwanta sai sai murna wani ne jinya ran da na kwanta to ranar ne ake ta murna wace gari sai sallama saboda wata irin larura na yawan zaman ne kuma ba na manta wata sai dan kwanta a gangano ya zo a gaishe ke ɗauka shi ne wani lafiya wani jinna ni ko ina da wani kan kujera to haka ka mori lafiya kafin jinya na ciwo ya shigo wa fararaka qabla shulika annabi yace ka mori dama kafin shigulloli lokacin da Allah ya ba ka dama ka san wacce ce lokacin dama mala babban lokacin da kake da dama babu kamar lokacin da baka da mata ya ku marasa mata ba ka da wato cikakken faraga kamar lokacin da baka da mata malam ba wanda ya gaishe faraga ba mai tambayar ka fiki madda ne kai kan baki ko ni yi maka ake yi tuwo ba ka ake yi riga taya maka ake yi wurin kwaɗe wurin kwanciya an tada da maka wannan lokacin kai kokari ka wuri shi ka yi abin da ya dace kafin shugulla ta shigo kafin shugulla ta shigo ai garin halkanmu kun tuna da har ranar alhamdulillah da zuma bayan da ba makaranta kullum karatu ina gaya musu mu tsaya ku yi kafin shugula ya shigo in shugula ya shigo ko ya za ka yi ba a yi ba kuma ga shi nan yanzu ana ta kame kame a sati haka ga shi nan dai sai a samu a zauna babu commitment to kai kokari tun da lokacin da kake less beauty kafin shugulloli su shigo da za su hana kai abin da ya dace a rayuwa yanzu kana cikin faraga damuwanka ce kadai damuwanka ban san kwafin ce ne da kayan damuwa ta dame ka kawai damuwanka ne kawai damuwanka amma ran da shi wulla ya shigo damuwanka damuwanka ne damuwan matanka damuwanka ne damuwan 'ya'yanka damuwanka ne in ka in musamman shekaru suka ja kuma ka dawo da ciwo a gwa makota in abu ya faru sai a ce a nemo wani daurin aure mutum in zai je ki sai da wani aure a kan ya sai ka san har karasa inda zaka yi suna za a yi shigulloli su shigo kai ne san kai ne san kai ne san to ka mori damar da Allah ya baka kafin shugula da shigo in ka kuma za ka zo ka tuna daga baya tuna wanda ba zai amfani ba in baka mori wannan daman ba za ka zo malam karatu din nan da kake gani ana yi ana fahimta lokacin da kake da faraga ne yake fahimtuwa rashin shugurla na shigowa wallahi da kaje ka karanta shafi daya da ka shiga gida a da yawo ta dabga ma tambaya akan daddawa ko gishiri sai ya shafe shafin yau da nan jar da shekaran ja delete kawai shi nan amma yanzu ba malam ina gaya wa yara da muke tare da su su babba su yusuf su menene ku dage ba ku da wata damuwa a duniya kuna muna kewaye da juna ku yi karatu za ku amfanar in kuka kuskura shi mula ya shigo ba zai yi ba ko kana kai saboda ka amuri faraga dama kenan kafin shigulla ta shigo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hinaka kabla fakarika na hudu annabi yace ka mori lokacin wadata kafin talauci ya shigo kar bawan Allah ya ga walwala ta ko'ina wata wata wata ya ɗauka abin zai yawa hayya kayan aro ne dama bayan rufin asiri rufin asirinka kai abin da ya dace da abin da damar da ka samu na wadata ne ka taimaki gajiyayyu marasa shi yadda in Allah ya jarrabe ka da talauci za su tausaya maka amma in Allah ya wadata ka kai kai amfani da damar da Allah ya baka nawa an fi min ma ja'alakum mustaqbilina fihi kaje ka rika girman kai da wannan abin da Allah ya baka ba kai abin da ya dace ba ran da ka tsiyace wayanda baka sauke haƙƙin Allah kan su din nan ba sai su kama dariya sai su kama dariya da yawa malam za ka ga mutum lokacin da yake da wadata in Allah ya sa yana zuciyar taimakon ɗan adam in ya taimaki mutane ran da jarrabawa ta karaya na arziki ta zo yana faruwa waɗanda ya tattai maka malam sai kaga sun suna gayyatar junansu su kikkira juna su ce oga fa abubuwa yanzu juya mun kuma kun dai Allah ya albarkace mu da dama daga mu ma mu san me gobe zai faruwa yanda ya taimake mu to gaskiya mu ga junanmu gaskiya mu taimake shi tun da ya shiga yanayin yanzu wallahi sai kaga illai ya yayi rago sai ka ture wance ka kawo wance ya kawo kayan sallan iyalai ka bai duk wani damuwan ka sai kaga sun ɗauke ba tare da su wahala ba saboda ne ka taimake su a lokacin da kake da dama lokacin da Allah ya wadata kuma Allah ne zai taimake ka ba wani bane Allah ne zai samu tausayi saboda tausaya musu da kai lokacin da kake da wadata in kuma kaki in abin ya kare Allah ne zai hana mutane su taimake ka sai su kada yana na ƙarshe sai duk rujuni yake gaya mana wa hayataka qabla mautika kai gobe ka mori rayuwar da Allah ya ara maka dama ka san aro ne kaga mutane ba iyaka wanda da sun yi irin taka rayuwar amma yau suna karkashin kasa kai ba one day one time za ka je inda suka je to ka mori rayuwar da Allah ya ara maka nan ka hutu a kan don ita ce kadai damar ka na karanta a cikin wani littafi na kabari idan mutane suka zo irin binne wani din nan sai suna mamakin mutane suna ta mamakin mu suna cewa da kun san abin da muka sani da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka da yawa da kun san abin da muka sani muka gani a nan inda muke kwance da kowane ɗayanku namansa ya zagwanye ya bar ƙasusuwa kawai saboda tsabar girman masifar abin da yake shi rani na kawai wani cikin mamata zai ce da ni ne na samu daman da Allah ya baku na rayuwa da kuke cikin ta na minti ɗaya in samu in dawo in yi raka a ɗaya rai na nafila da ya fi min asara ne duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya amma babu dama amma ba za mu gane ba sai yadda kuka zo ganewa ko gare ku amfani ba mamata za su sai wa masu rai magana ba za ku ji ba amma saboda ka aro ne motsi da kake gani kana yi nan ka daga hannu ka zo sana ka yi ne wata rana babu za a zare ran ya wuka kai ga san zuwa nan wani karka karka karka karka karka kasa to ka mori rayuwa rayuwar kuma tsakiya ne naka baya ka riga ka fito ka bar shi gaba ba ka zo ba second da kake ci shi kaɗai ne naka ba ka da iko ka ce wallahi sai na ce second na gaba ƙarya ne da ya shi gaba fito ba ƙarya ta ka kare babu shara yau sai an kai ka asibiti wa gama nawa yana zaune kawai na ba sani ba ya kai ba shara ki bane saboda haka wannan hadisi abin tsoro ne muna fata Allah ya samu isra musamman samarinmu a yi isna da wannan hadisi sa'ala rajulun wahidan min as-salihina wani mutum ya tambaye wani daya daga cikin bayan Allah salihai mutane kirki ƙara da ku yace masa ma ta kuru fi sauni fi safari mene fatawarka a sha'anin cikin sha'anin abin da ya shafi yin azumi a yayin tafiya me za ka gaya min a kai ka san in ana in za ka yi tafiya to an ba ka dama ka ajiye kamar yadda nasi kurani ya faɗa ko domin kar minkum مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى قال sai wannan tarihi ba Allah ya ce amara Allah tabaraka wa ta'ala bi mubadarati wal musara'ati yace ubangiji ya umurce mu madaukakin zaki ya umurce mu da sauri da gaggawa da sauri da gaggawa wa sauri eh wa sauri fi safari min hadhihi mubadarati wal musara'ati azumi a yayin tafiya yana daga cikin wannan sauri da gaggawa da Allah ya umarce mu wannan matsayin ne kala fa jabani sai wannan ba Allah ya ce wannan salihin bawa ya bani amsa wallahi sai bani amsa wallahi jawaban laysa min ajrati fuqaha yace na rantsa Allah wannan tambayar naka amsar ta da bani ba irin amsa ta farki ai bane fage ka mai suke ba a ayan ba ga dama kawai sha abun ka ci abun ka kawai ka biya daga baya amma wannan da yake arifi ne masanin Allah sai ba shi da kawai ya yi azumin sa kawai saboda me Allah ya ce ai gaggawa tariku tariku ha to ka san da kai lokacin da zaka biya yana nufin ka gaggauta yin azumin ka kawai ba da gobe aiki yau din ne kawai kaga kanka misali kuna fil khairati Allah ya ce suna gaggawa cikin aikata ayyukan alkhairi Allah ya tsara ta bayan Allah al'amru yahtaju ila al-mubadarati shi umarni yana bukatuwa ne zuwa ga gaggautawa wa yahtaju ila al-musara'ati yana bukatuwa zuwa ga yin sauri az-zamanu az-zamanu yamdi da'iman shi zamani yana shuɗewa wucewa yake da'iman kullum in saboda ya buga ne wannan ƙari na agogo in ya buga ne to ka yi asarar saboda a cikin sakwanninka da aka yanka ma wa na masuka ajza'u numfashinka nan juz'ai ne kashe suna akwai adadin kowane yini numfashin da ɗan adam yake dubu talatin da wani abu ne kullum numfashi dubu talatin da motsi kake kullum a kirge suke alisanu uddat anfasu shi dan adam a daga an kidaya iya adadin numfashin da zai yi a duniya wa ayyamuhu an kidaya adadin kwanakin da zai yi a duniya wa idan qabat idan wannan kwanaki da numfashi suka kare wa idan qabat hadhihi idan wadannan suka kare la budda min al-mawt ba makawa sai ya mutu wa kullu nafasin duk wani numfashi kharaja da ya fita kharaja min majmu'i anfasika ya fita ne daga store na numfashinka kowa ya da store majmu'u wani daktare numfashinka to duk numfashi ya fita ne to ya fita ne daga daktar wato store din numfashinka da aka tattare numfashinka ka rasa shi kenan wa kullu wahidin yamdi duk wani lokaci da ya shuɗe ya wuce juz'un min hayatika wani yanki ne daga rayuwarka wa kullu yawmin kowane yini in ya shuɗe shi ma haka wa kullu usbu'in kowane sati in ya shuɗe haka wa kullu shahrin kowane wata haka in ya shuɗe wata ne daga cikin watannin da aka yanka maka ya wuce wa kullu sanatin haka kuma kowace shekara da ta shuɗe ba kamar yadda muke ta murna ba in mutum bai ba murna ba ba kana jin haushi happy birthday ko har waka ake sawa to you go happy birthday kana murna ba ka sani ba an girbe shekara a cikin shekarunka maimakon kai kai alhini wai murna kake yi shekara guda ba ka kasare a cikin rayuwarka masu dan hankali su suke sa minus one plus one minus one a kirge daya ya karu sannan a hakika daya ya rabu shi ne gaskiyar magana wani ba wallahi rikici za ka yi da shi kai in ka rage mata shekara ɗaya cikin shekaru sa bai bai san shekaru din yadda ka san rama haka ɗan adam yake yana daɗa girma yana daɗa kusantar girki ko dawa ko haka ɗan adam yake to me ya kokowa wai zan ce shekarar ka misali hamsin da biyu ne sai wani ya ce wani ai shekarar ta hamsin da ɗaya ne ƙarya ta ce hamsin da biyu ne kar ka bai da niyyar wani ko wasu suna son girman nan suna son shekaru sosai haka Allah ya yi to kuma matsala ne da so da shekara ya karu to to ka rage ɗaya taku taku ɗaya a shekara kenan a rayuwarka amma haka bai hankali a yace wa kullu sanati kowane shekara haka ne wa kullu sanatin shay'un yantaqisu da'iman kowane shekara kowane wata kowane sati kowane minti ko sakan kullum yantaqisu da'iman yana rabuwa ne da'iman kullum rayuwa wala yazdadu rayuwa wata karuwa kullu rabuwa ce labudda idan min al-fana'i ba madawa don haka daga karewa kowa wata za a yi rashin arza labudda min al-ijtihadi in dai har an tabbata za a kare to ba maka wani kenan a tsaya a yi kokari na yi ba alkhairi ne wal bahru amikun wala mushir ibrahim kawla'a radiyallahu anhu yace kogin ba mai zurfi ne kogin ba mai zurfi ne kaga ai hankali fal bahru amikun la budda min safinatin min safinatin ba makawa a nemi kwale-kwale. Kogin mai zurfi ne ba makawa a cikin kwale-kwale, ka yi ta kogi mai zurfi ba kwale-kwale, ba ya gani sai maka haraka? To kai kada shi kawai ba a yi wa na kirki da kai. Ai ya fi wata misali ba. Za ka mana ɗauki barkan mu zama Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ɗari ku ba'idun, shi Ibrahim ya ce tafarki hanyar fa mai nisa ne. la budda min azali ba makawa a rike kusuri Allah ba ya gaya mana a baya mun karanta a suratul baqara wa inna khayra zali taqwa mafi girman guzuri tsoron Allah a zahiri da baɗi warraqibu basirun shi wanda aka makala shi a jikinka yana preserving yana eh tafattush bincike da sa ido da kwakwa na duk abin da ka aikata ko abin da ka ce basirun mai basira ne mai gani ne har hanji bayan da za ka yi ka ɓuya ka yi wani abu mai kanka ba rahibu wa aki da asibu ne garau suke gani to tun da ka san haka ai sai ka dage kawai la budda min ikhlasin ba makawa shi ibrahim yace ba makawa a tsaya ayi don Allah shine babban mafita duk abin da za a yi a yi shi don Allah in ka samu haka malam ka tsira wa mata fa'alin khair
وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين ubangiji ya ce wa ma taf'alu min khair duk wani abu da ka aikata na alkhairi to falan tukfaru bara a hana ka ladansa wannan kira'ar nasiru kenan da sauran makaranta amma akwai aliyun kisa'i da Hamza su biyun nan sun karanta falan yukfaru falan yukfaru ba yukfaru da ta ba ba ta ba kiɗa ba sun karanta ta ya ta kai ba amma ba shi kadai ba ne ba su kadai ba har asim wannan mai hafsu almajirin asim ko da hamzatu da kisa'i su biyun nan da kuma rawi ɗaya su ƙargai ne an zai masu kira'a ne sai kuma rawi ɗaya mai riwaya hafsu waɗannan sun karanta falal yukfaru ba tukfaru ba ina wai da muka karanta shafi'iyya da su su ma da ibrahim ko su arama mun karanta rumuzul infiradi da ku da rumuzul ijtimai lokacin da nake ce muku kowa ya yi kokari ya je ya haddace su ya tabbata ya iya su ko daga bacci aka tada shi aka tambaye shi zai ba da amsa rumuzul infiradi masu sauƙi ne ko su ne abash dahar hoppe kalam nata fada raha ko lokacin da muka yi karatu shafi'iyya ba na mantawa wallahi haka nake zuwa da masifa haka sai da na hada jamu karka ji na karanta wannan abu ba shi ne karatu ba wannan formulolin ne a zo misali a tambaye ka a tsakiyar kawai sai a faɗi wani harafi ɗaya harafi sai ce waye ne marwaci kamara eh misali a zo a ce maka waye jimun in ka sani kawai ka ce ƙalulu shi kenan ko kawai ƙalulu shi ne jini to haka ake so amma ba wai ka jera a jere ba in ka ɗauko a jere abin da an kunti kalan na safa da rasa kana faɗi nan da za ka iya ayi ka sani dama amma a kira na second last a sake dawowa tsaki a kira wani harafi a kira wani a kira wani a jikon ko za ka yadda ake so kowanne aka taɓa ka faɗi waye to yayi to wannan mai sauki ne duk da haka haka to akwai rubutun ijtimai mun karanta su da ku wanda za a dauko wannan ƙari da wannan ƙari sai a hada da wani ra'awi ba ƙari ba wanda bai shafi kuma wannan ƙari an ba sai a ce ma in an faɗi kaza din nan to su suka karanta da kaza ai mun karanta rubutun ijtimai wa zai kawo mana eh suhubatun سحاب عما سما حق نفر حرمي حسن ba su wani? to kaga suhubatu sihabu sihabu duk inda ka ga an ce sihabu sun karanta to ana nufin wannan abin da na faɗa yanzu hamza da kisa'i da hafsu amma suhubatu na farkon shi kuma hamza da kisa'i da shubar ne ko haka kowanne aka kira ka san waye da waye aka haɗa aka ɗauko a rawin wani malami wadda baya cikin malamin da aka haɗa da shi su suka karanta da haka kowanne to shi yasa shalibiya take da wahala in ka san wannan rumus din to duk inda ka zace hisnu sun karanta kaza ka san waye hisnu ba wata katanga bane ba ba kalmar ake dubawa ba rumus din randi ne to su din nan sun karanta da da hamzatu da isa'i da hafsu sun karanta da falan yukfaru sun karanta da falan yukfaru ma'ana lan tu'damu sawabahu bara'a rasar muku ladan ba duk ayyukin alkhairi da kuka yi bara a rasar muku ladarsa bara a hana kuma ba samun ladarsa ba bal tuja zauna a dai bari ma dai shehu ya ce za a saka muku da ladan abin da kuka aikata na alkhairi ne wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne da masu tsoron Allah fa yujazihim zai saka musu innal ladina kafaru
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ubangiji subhanahu wataala yace innal ladina kafaru ka sani waɗanda suka kafirta lan tubniya anhum amwaluhum ay lan tadfa'a kenan lan tubniya ay tadfa'a amwaluhum dukiyoyin da suka tara wala auladuhum haka ma kuma ƴaƴansu da suka haifa lan tukuniya ai lan tadfa an ba za su iya ije musu su turkuɗe musu azabar wuta ba idan suka gamu da Allah ba za su iya kare su ba ba za su iya hana su abinda za su yi karo da shi ba a gobe kiyama min azabi na daga azabar shay'a ko da ne na ƴaƴa ko dukiya ba zai iya hana ka haɗuwa da azabar Allah ba ka sani a duniya idan Allah ya ba mu kuɗi attajiri ne duk abin da ya faru za ka yanzu yanzu kuɗin sun yi aiki ba abin da ya faru ko da ya taso za kuɗin sun masa rana haka ne to banda lahira banda lahira wa ma yubni an waruhu idza taraddi babu ba zai wadatar maka komai ba dukiya amma fa dukiyan kafin ake magana ko dukiyan mutumin da bai ba da haƙƙin Allah ba ake magana amma dukiya aka fi da haƙƙin Allah a ibadan da dukiya ta kirki a hannun mutumin kirki a ita kan a yi malam gaba-gaba har gaban annabi aljannan ba kwarai da gaske a inda yin dukiya kuskure ne ko aiku ne ko ba daidai ba ne to ya za a yi sai na usman mulk biliyoniyar ne a zamanin manzon Allah sai na usman sai na abubakar attajiri ne ga abdurrahman bin awf tana da shekara wajen ashirin da hudu ana haɗa alƙaluman lissafin dukiyar da ya mutu ya baki Abdulrahman bin Auf malam. Akwai ran da dukiyarsa bai dawo daga Sham bayan wafatin manzon Allah. Nana Aisha Allah ya kara mata tana wanka a bayan daki. Sai ta gaggauta ta fito. Ta ce wai yaƙi ne shigo Madina? Aka ce mata wallahi kayan dukiya ne na Abdulrahman bin Auf ya shigo gari shi ne sewa da harkowa na dukiyar yawan raƙuman da ɗauke da filoli na haja su ne suka kwarmata gari gaba ɗaya ya amsa ta ce kai na babbar ina jiya mana kan dai abin da ya faɗa su sanar da tabbata cewa da kyar zai shiga aljanna da jalaji ne saboda dukiyar yawan dukiyar nan wani zai raɗa mana ya dawo ya zo ya sa gare ta umar mu'minin ashe magana da nake ji ke ma kin ji ta kwai ta ce to wannan dukiyar da ta dawo gaba ɗayan ta dukkan ta na ba da ita saboda Allah da Annabi Muhammad ko ni samu ne in shiga aljanna da kafa ba da gare gidi ba na da kudi ne zai yi wannan duniya ai sai da ta ba manzo to dukiya ɗin ta mutumin kirki ne za ta amfane shi ita ita ce ma mai amfani a lahira malam da aka nemi kudi a nemi su suna da rana duniya da lahira duniya ba reni lahira ma haka kwarai da gaske ba ka jin sabai kara da zai zahaba halin dunduru halin dunduru da biyar kujuri sun kai karan masu kudi wurin annabi da Abdullahi sun tsere mana ba su ne masu gina masallaci an ce wanda ya gina masallaci an ba shi aljanna mu ba mu da yadda za mu yi su ne masu gina makaranti su gina makaranta ko su gina makaranti su gina makaranta su gina masallata su gina masallata duka ba wanda ba ta yi saboda haka a nemi kuɗi duk da talauci ma yana da ranar eh za ka fi saurin bullewa a lahira saboda baka da donkali a kanka nan kuma ta nan kuma ko eh wannan trailer tana tana takare da kaya har an rufe an lullube da babban tawo wannan direla kuma empty ba kuma in an zo da Allah ruwan kula wanda ya da wuce da wuri empty amma dai kar Allah ya bar mutane haka ko a ba su kuɗi sai su aiki da su yadda ya dace musamman cikin hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labi na kamar da duniya a duniya wa da sani waɗannan kafirai dukiyoyinsu wala aura da ƴaƴansu ba za su ije musu min Allah shay'an wani abu daga Allah wani azaba ba za su iya ba ƴaƴa su ma ibnu yana da su in Allah ya ba ka manyan ƴaƴa da wani ya zo ya yi ba wani abu yanzu nan zai rena kansa a cikin garin nan an taɓa wani abu wani wani babban mutum jirgin da ya rasu a tudun haɗin nan ana biya ake ya aka yi aka yi kawai kawai sai wani wani haka mutum haka kabila haka me ya haɗa su da haka kawai sai zabga marmari mutumin nan kuma a lokacin yana da ɗa ɗan majalisar tarayya manya-manyan kuma mutumin ma ba a taɓa shi ba a garin nan in rikici kake yawa ka taɓa shi ai mutumin nan da ya fara bari hannunsa ya gagara shi shiro wayarsa a cikinsa ba ya kira wani a gefen da ya ruga mar a shar ya ce ciro mini wayan nan ka kira mini wani ka ce don kaza kazansa ya zo kan tudu haɗi yanzu yanzu na gina son ka yi kaza kazansa ai in gaya ba wasu mutane masu hankali sai suka ja wannan mutumin suka ce kana son ka gama lafiya to za mu ba dabara ka gudu don wallahi in ka kuskura mutumin nan waɗanda ya kira su da zo to sai ɗan buzu ka kai don duk abin da suka maka ba abin da za a yi so akwai mutane haka wanda in kana da 'ya'ya manya ba za ka taɓa ba ba za ka taɓa ba ko hukumar sai ta bi ka hankali eh akwai mutane da wallahi a tajiran da sai wanda suke so ma za a nada a kome ne a nada da ma a ba gani a karo ba a tajiri daya ya dauki malami lecturer wanda baya da komai banda alli yace sai yayi gwamna a Kano kuma yayi saboda wanda yake cin yayi masa gatsali yace ne kudi na aiki sai yayi Ibrahim shekaru malami ne ya kira ya shi ya kashe mai kuɗi mutum da sun neme da shi gwamna ya dawo shi mai ga wuta yanzu har a zo wai ana cewa wai ya ci sanar da yadda shi bai ci ba saboda bai ya kaza kaza kaza inda wani ne Allah ya tuba ko kansila ne sai ya yi ta addu'a ya faɗi ya ji da yana bin malamai su yi addu'a ba maganar da ya jin nan karta zama wasa amma shi kuma sanata da sunansa ya fito ya ci ya ce a ai bai firamare ba don haka shi ba zai karɓa ba baya bukata a ƙasar nan aka yi a wannan zaɓen da wuce ne ko kowa ya ji an buga a jaridu duniya duka tashi saboda ya ƙoshi da kuɗi so haka ƴaƴa suna yin rana amma in ka kuskura ka je wa Allah a mutumin banza don kana da ƴaƴa a duniya suna da sai a lahira kan ba ne mutum ba abin da za su amfani kuna bin zikiri an keɓe ‘ya'ya da dukiya a nan da an bato da annan insana domin ɗan adam a yadda aka sani yadda faru annan biyi taratan dimari yana ijewa kansa masifa ko wani bala'i da ya taso masa a wani lokacin da dukiya tana yi masa rana wa taratan wa wani lokacin ya sta'inu bi auladi yana neman taimako da ‘ya'yansa kuma bukatarsa ta biya a wani lokacin waulaika ashabun nari waɗannan kafirai su ne mutane wanda za su zama ɗan wuta za su shiga wuta hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin wutar har abada Allah ka kiyashe mu lokacin mu yayi abin mu fara ne Allah ba mu ladansa wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya da gida da asibiti Allah ba su lafiya masu kuma da kaddara mu da lafiya Allah mun gode maka Allah ƙara da lafiya ka ba mu damar sarrafa ta wurin yi maka ibada da biyayya barka mu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam yan kasuwanci cikin wallahi ta albarka kasuwancin su masu kiwo Allah ta albarka ya baraka a kiwon su bunka ta masu kiwon su kiwon da dabbobi masu sawu hudu ne ko dabbobi masu sawu biyu ne kaji duka ne Allah ka sa albarka a kiwon su kowa wurin neman sa zai rufa wa kansa asiri Allah ka sa masa albarka a cikin neman sa barkar shi tijani da matasan mu da ba su da sanarwoyi ana ba su sanarwoyi masu karfi wanda suke da sanarwoyi amma ba su da wato kanabus ba su da gari Allah ka yi musu fatahi mai girma albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata da suke dauke da juna biyu Allah ka dauke su lafiya ka kawo nauyin tarbiyyar da abu da za su haifa ƴaƴan mu da muka haifa da wanda za mu haifa nan gaba ya Allah muna roƙo ka muna tawassuli da manzon Allah Allah ka daura mu da mu da su duka akan shari'a ka raba mu da hanyar tijjarancin zamani da hanyar shaitan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sarka zaure da ita lafiya ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a kasar mu baki ɗaya sannan wuraren da suke fama da insecurity Allah ka tabbatar da zaman lafiya a wuraren wannan wato walwala da muka gani a ƙasar nan na saukan kayan abinci Allah mu gode maka Allah ka ƙara sauko da abinci su kuma 'yan kasuwa waɗanda suke da mugun nufi a cikinsu wanda abincin ya sauka amma ba ta saukarwa wurin aunu da skeli Allah ka sa tausayi a zukatansu ka cire musu hukunta da kofe har su rika bin riba mai albarka kaɗan domin sauƙin ya samu wato shi Allah shi ne dama ba haɗa wato kaman mai babban takkar to ya bayar ko to buga kuma ta hana talakawa mafi yawa abin da suke yi sai an je shago mafi yawa za ka mutum da abin rufin asirinsa amalanke ya kai shago ɗaya ya dawo ruwa ya sayar ya kai na biyu ƙila na uku sai ya je shago sai an yi hakan tukunna ake kai abin da za a kai to iya yi shagon to shagon kuma bai karye ba kam kaga ai masifar da tana nan bai da kuɗin da zai je sai mai sauƙi buhun din a kasuwa tunda shi ne mai sauƙi ranar alamis ɗin da ta wuce wallahi baki da baki wani mutum ya ga ya kai buhu ya rasa wanda zai ce mara cika cika kanka haka ya dawo da mu su kaga ai abin ya yi adda kuma tun daga nan jauroji za a rika kama buhu in an haura kan tudu gam uwa uba a na kama na kama yan na kama nan to ka kai abu ba wanda ya ce ba sannu ka dawo da gida ka san da yayi yayi aha ko yaya to amma a shagon nan kuma akwai maza akwai shagon da ba su da imani malam ba wai ina nake magana ba ba abu nake ba amma ina tausaya wa majoratin mu al'umma wanda su sun ta'allaka ne da abu Allah ka sa tausayi a zukatan su su karya abu su ma su biri ba kadan mai albarka don Allah ya sa albarka a kasuwanci albarkan manzon Allah المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله النصرة النصرة يا رسول الله يا رب اجعلنا تقبل منا مقاتلنا واغفر لنا ما قضى يا واسع الكرم وانت وين ما يقوله يا رسول الله انا على حتى على احمد بن وحفظ بن سبحان ربك رب العزه عما يقول وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين